أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا لهدي شاشدا قوة هدو hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 wanda ya daidai da 23 ga watan sha biyu miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi masalam shekara ta 2018 satin da ya gabata mun tsaya akan wato abin nan aya ta talatin daidai a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi akan aya ta ashirin da tara zuwa aya ta talatin sannan mu dora alaramba walau tara iz wuqifu ala rabbihim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau tara iz wuqifu ala rabbihim walau tara da kaga an shafe wato maf'ulun bihi al-mansub walau tarahum da ka gansu iz wuqifu ala rabbihim lokacin da aka tsayar da su gun ubangijin su an gane ko ala tara nuhin nan inda domin babu abin da yake saman ubangiji subhanahu wa ta'ala la haqiqatan wala majazan qala alaysa hadha bil haqq allati ashe wannan ba gaskiya bane abinda ake gaya muku kiyamar da kuma abubuwan da za su faru a cikinta qalu sai suka ce bala wa rabbina eh haka ne mun rantse ya ubangijinmu wa rabbina alwawu wawul qasami ko ba haka ba ko wallahi ko tallahi malaman tafsiri suka ce anan da anka ce walau tara idh qifu ala rabbihim an shafe wato jawab na law ana iya cewa la ra'aita amran aziman to amma sai aka bar shi saboda in an kaddara shi kokolka za ta tsaya ma abu daya amma kuma da yake abubuwan suna da yawa sai an kai has li yashmal wato li kai tadhhab nafs ayya madhhab ko bi kake iya kaddarawa na ban tsoro a wannan lokacin kana iya kaddara shi an gane ko qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun Allah ya ce ku dantane azaba ba dan mun zalunce ku ba bima kuntum takfurun saboda kun kasance kuna kafircewa malaman tafsiri suka yi sabani shin da walau tara idhu qifu ala nar da walau tara idhu qifu ala rabbihim jama'a guda ce ake magana kansu ko ko dai wata jama'a ce ake magana kanta ta farko wata jama'a ake magana kanta ta biyu waɗansu suka ce jama'a guda ce waɗansu kuma malamai irin su Abdul Hamid At-Tuhmaz cikin At-Tafsir Al-Mawdu'i yana ganin cewa walau tara idhu qifu ala rabbihim wata jama'a ce khassa waɗanda ba su yarda akwai ubangiji ba sun ce in hiya illa hayatun ad-dunya sai aka ce ala rabbihim don a tabbatar da rububiyya ta ubangiji subhanahu wata'ala domin kalima ta ar-rabb tana ɗauke da ma'ana alhalku Allah shi ne ya halitta sun yi inkarin halitta sannan kuma sun yi inkarin almilku Allah ya mallake shi tunda ba su yadda ma da halitta da kasance ubangiji balle ma mallaka at-tadbir tafiyar da al'amurra balle ma Allah shi ya kashe sun ka cewa ma yuhlikuna illa dahar an gane ko ku dan dare azaba bima kuntum takfurun saboda kafirci wanda kuka yi wato wannan yana daga cikin mutashabihatul alfaz fadhuqul azaba bima kuntum takfurun anan cikin suratul an'am da kuma fadhuqul azaba bima kuntum takfurun a cikin suratul anfal wama kana salatuhum inda albayti إلا مكاء وتصفية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون سيكتفي إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ننكو سيكتاشد قد بعد الحمزة الله شمون تريد وتا سي الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون
Allah subhanahu wa ta'ala ce, Qad khasirar ladina kazzabu bi liqa'illah, haƙiƙa waɗanda suka ƙaryatar da haɗuwa da Ubangiji, ba su yadda da za a haɗu da Allah ba ranar tashin alkiyama, qad khasira haƙiƙa sun yi hasara. To nan Allah bai kawo mi suka yi hasara ba, a wani wuri sai Allah ce, Qad khasiru anfusahum wa dalla anhum ma kanu yaftarun misali a cikin suratu wato al'araf da kan sura ne. Sun yi hasarar wato kawunansu. idan kuma ‘ya'yansu suka bi su akan kafirci su musulmusin kuma sun yi hasarar ‘ya'yansu ko, Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwa al mubin sannan kuma sun yi hasarar lokacin da suka bata an gane a nan duniya kuma za su yi hasarar kawunan su ranar tashi alkiyama su samu kansu a cikin wuta wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة يا أي هسار الدنيا يا هسار اللاهرة الله شمون تاني ذلك هو الخسران المبين وحقيقة سنية هسارة الذين كذبوا بلقاء الله وأن سكا قرية دا واتو أهدوا دا الله سبحانه وتعالى سن قرية دا ونن حتى إذا جاءتهم الساعة har sai lokacin da as-sa'atu qiyama ta zo musu kalima ta as-sa'a wani lokaci ana nufin agogo montur ko sannan kuma wani lokaci ana nufin lokacin da za a zartar da abu an gane ko ja'at sa'atul amal wato lokaci na aiki yayi amma a al'ada ta alqur'ani in yace as-sa'a yana nufin tashin alqiyama as-sa'a yana daga cikin asma na alqiyama sannan tana da sifofi daban-daban sannan an yi idafa ta zuwa waɗansu abubuwa wata rana in Allah ya ba mu iko za mu yi bayani saboda lokacin ba zai ba mu dama ba ina fata an fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ce baktatan za ta zo musu wato a girshe ko kwatsam ko ba zato ba tsammani shine bakta dama Allah ya alƙawarin ba za ta zo ba sai bakta la ta'tikum illa bakta ba za ta zo ba sai lokacin da mutane ba su tsammani an gane ko as-sa'atu ita ce wato ranar tashin alkiyama qalu za su ce ya hasratana ya kaiton mu ya nadama mu alama farratna fiha akan sakacin da muka yi an gane ko in an ce farrata shine yayi sakaci afrata kuma ya ketare iyaka an gane ko hadisi ya tabbata daga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cewa kana rijalun min al-a'rab wato waɗansu mazaje daga cikin larabawan ƙauye sun kasance jufatan an gane ko wato mutane ne masu kaushin ɗabi'a jam'i ne na wato aljafi shine mutum mai kaushin ɗabi'a mai tsanani an gane ko abinda adda tsanani ko kaushi eh me ake cewa da zabarmanci a gwanda sandi ake cewa komi sandan bi shine abin da adda tsanani to shine ake kira jufatan duk wanda wato fi'ili wanda yazo da wannan wato in ya zama to suna yana karewa da ya'un to jam'in shi zai zuwa akan wato fu'alan kenan misali hufatan uratan ughurlan kaga hufatan jam'i ne na alhafi uratan jam'i ne na al'ari an gane ko jufatan masu dabi'a mai kaushi kauyawa ya'tuna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam suna zoma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa yas'alunahu 'ani saa suna tambayar sai yaushe ne za a yi alkiyama kenan tambaya kan alkiyama ba sai kafiri ba wani lokaci musulmi ma in bai da ilmi sai ya tambayo shi za a tashin alkiyama amma kafirai ma suna tambaya su suna yin tambaya ne don ba su yi imani da ita ba ko ba haka ba ayan suna cewa yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha an gane ko suna tambayar ka wannan mutasabih ne qul innama wato qul innama ilmuha inda rabbi a cikin suratu al-a'raf ko yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha a cikin suratul nazi'at suna tambayar ka yas'aluka an-nasu an sa'a a cikin suratul ahzab suna tambayar ka shine tashin alkiyama kafirai to zaka ga malaman tafsiri mafi yawancin lokuta suna ka kafirai ake nufi don saboda su suke tambaya amma waɗanda larabawan ba kafirai bane don haka ba za a sa su ba jibrilu ma ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan ranar tashin alkiyama a cikin hadisi da cikin sahih muslim wanda Umar ibn al-Khattab ya rawaito shi hadisi ne mai tsawo wanda yake cewa fa akhbirni an saa ba ni labarin tashin alkiyama qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda aka yi ma tambaya bai wanda ya tambaya sani ba yasa in baka sani ba baka sani ba qul la adri sun kace nisful ilm ko la adri nisful ilm ban sani ba rabin ilimi ce amma wani sai ya bada amsa akan abin da bai sani ba saboda ka kimarsa wato ta ragu shi ko duk wanda yake wa yakrahu la adri in sha'ir usibat maqatiluhu duk wanda yake kyamar yace bai sani ba to an samu mabugan da za a kashe shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa kenan fa yas'alunahu an sa'a fa kana yanzuru ila asgharihim manzo Allah sallallahu alaihi yana kallon mafi karami daga cikin su fa yaqulu sai yace in ya ish hada in wannan ya rayu Allah ya masa tsawon rayuwa la yudrikuhu al-haram wato tsufa ba zai rishike shi ba shine al-haram tsufa an gane ko duk abin da ya tsufa shi yasa waɗannan manya-manyan gine-gine na fir'aun da ya bari ana kiransu al-ahram to nan ba tsufa ake nufi ba kilan saboda ko sun tsufa ko kuma wato an yi wato wato kusanci ne dai amma nan ba shi ake nufi ba tsufa ake nufi an gane ko hatta taquma alaikum sa'atukum ko hatta taqumu alal hikaya duka ya halatta hatta yaqula ar-rasul ko hatta yaqulu ar-rasul duka akwai shi cikin larabci amma hatta taquma alaikum sa'atukum sai kiyama ku ta tsayu in mun ce hikaya ne ita ke bada labari in mun kalli lokacin da yake bada magana sai yake magana da su sai mu ce hatta taquma har sai ta tsayo a gare ku qala hisham hisham ɗaya daga cikin malamai masu riwaya hadithin yace ya'ni mautuhum yana nufin mutuwar su zata zo an gane ko to da wannan ne malamai suke cewa man mata faqad qamat qiyamatuhu duk wanda ya mutu kiyamarsa ta tsayu ba ana nufin waccan kiyama babba ba an gane ko to kenan nan hatta idza ja'atu musta'atu baghtatan sai kiyama ta zo musu baghtatan wato lokacin da ba zato ba tsammani kenan nan yana iya yiwa waccan kiyama babba ita ce ake nufi ko kuma wannan kiyama ta lokacin mutuwa in ya zo mutum an gane ko qalu ya hasratana sai su ce ya kai can mu ya nadama mu hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito shi wanda Ibn Jarir ya fitar da shi sannan kuma Ibn Abi Hatim ya fitar da shi da Imam tabrani da Abu Sheikh da Ibn Mardawayh da Imam al-Khatib al-Baghdadi babban malamin tarihi na musulunci qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu sa'id al-khudri yace manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace al-hasratu abinda ake kira nadama an yara ahlun nari manazilahum wato mutanen wuta za su gama saukin nan su min aljannati na daga aljanna fil jannati a cikin aljanna fatilkal hasra wannan ita ce nadama ma'ana kafin kafiri ya mutu ko da lokacin da za a ɗauki ransa ko kuma lokacin da za a tashin alkiyama in za a ɗauki ransa za a nuna masa wato gidansa da masaukinsa a cikin aljanna wannan zai ƙara mishi bakin ciki domin lokacin da ka ga abu kamar za ka samu kuma baka samu ba kafin shin bakin ciki da an kai su wuta ba a nuna musu ba da bakin cikin su zai ragu amma sai an nuna musu ina fata an fahimta har yanzu kuma wato in qalu ya hasratana sai su ce wannan ita ce hasara mu fatilkal hasra wannan ita ce hasara an gane ko wannan bai hana za su nuna nadama a wurare daban-daban dan kanka sa tsamanin nan ne za su nuna wato sun yi nadama a'a lokacin da za a dauki ransu za su yi nadama lokacin da za a nuna musu ayyukan su za su yi nadama kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim lokacin da za a kawo su gaban wuta dab da wuta za su yi nadama lokacin da za a kai su a cikin wuta za su yi nadama kinan kakkace waɗannan nasoshin sun ci karo da juna dama bakin ciki ne saman bakin ciki ina fata an fahimce ni qalu ya hasratana ala ma farratna fiha za su ce ya kai mu akwai riwaya daga imamu suddi wanda ibnu jarir da ibnu abu hatim sun fitar da ita wajen fatar ya hasratana qala yace nadamatuna al hasra ita ce nadama ma farratna fiha qala dayya'na min amal janna abinda munka wato tozarta ba mu yi aiki ba aiki na yan irin yan aljanna وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم وهم سو يحملون أوزارهم سنة توكد ذنوبانسو الوزر شيني الذنب أسلين شي واتو, آه واتو الأشياء الثقيلة الحمل الثقيل شيني أبو مينوي شيني الوزر أنقاليكو ولا تزر وازرة وزر أخرى الواتو الوزر شيني واتو ذنوبينسو كوكما كاين لسوكي توكي لسو ما سنوين ذنوبي alwizru daga na aka samo alwazir an gane ko alwazir kalima ce ta larabci amma hausawa da sauran waɗansu ƙabilu da suka yi amfani wato shari'a ta musulunci saboda ana amfani da wannan kalima wajen sarauta suka ji an ce wani shine waziri an gane ko waje alli waziran min ahli haruna akhi kaga waziri kenan to don haka waziri asalinsa larabci ne duk suna ganin cewa asalin kalimar daga wata ruga ta shigo ma larabci kafin sabka alqur'ani ko kuma kalima ta alhakim sai a ce wani shine hakimi kaga hakimi daga alhakimu shine mai yin hukunci ko ba haka ba sannan kuma da alqali shi ma duk wato kalmomi ne na larabci alqadi to dadun a cikin yaren larabci duk duniya babu yaren da Allah ita shi yasa da yake yankin da aka maida dadun lamun na sai aka ce wani shi alqalin garin nan ko ba haka ba sannan da kalima ta al-imam larabci ce sai a ce liman ko ba haka ba sannan kuma kalima ta al-qatifa masalan musamman a yanki na Najeriya ana cewa katifa ko ba haka ba mu muna cewa matela to alqatifa kinna ita ce katifa sai aka dauka aka gyara da sardauna zaka ji ana cewa wani sardaunan wuri kaza wato wannan kalma ita ma larabci ce sardauna ai sai yardauna za su yarda ba mu sani ba ko sun ki kunso Allahu a'lam eh da kalima ta malam ita ma daga muallim ne sai an ka cire ainun aka ce malam ita ma ta tafi da kalima ta makaranta ita ma duk kalima ce ta larabci qara'a yaqra'u an gane ko qira'atan wurin da ake karatu sai a ce maqra wurin da ake karatu sai suka ce makaranta an gane ko sana'a yasna'u ko ba haka ba sina'atan an gane ko sai an ka ce masna sai sun ka ce masana'anta yaren larabci kenan don haka dai tasirin wannan yare ga yarukan duniya babu wanda zai inkari shi shi suke ta kokarin su ga da su su yaki larabcin fusha su nisantar da musulmi da larabawa daga yaren da yake shi da yaren alqur'ani ko kuma su nisantar su daga musulunci ko littafi na musulunci gashin dai abubuwa daban-daban da suke karancewa yahmiluna awzarahum malaman tafsiri sun yi sabani waɗansu malamai suna ganin annal a'mala tatajassadu fi aqbahi suratin wa antaliha waɗannan wato zunuban nasu Allah zai mayar da su jiki za su kasance wato abubuwa za su zo cikin sura kama mafi muni da kuma mafi wato ɗoyi ko tsai waɗanda suna abin da nata akwai riwaya daga amr ibn qais wadda ibn al-arabi rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manyan manyan malaman malikiya mai tafsir wato ayatul ahkam ko ba haka ba yana da littattafai ne da dama babban malamin malikiya ne wanda malaman tafsiri suna ganin imam al-qurtubi kashi 80 cikin 100 na tafsirinsa ya amfani da tafsiri na ayatul ahkam na ibn al-arabi yake cewa wannan asar da ya nuna cewa na amr bin qais ka zunuban za a mayar da su jiki wannan wato asar da'if ne amma bayan haka akwai riwaya ta imam murdawai imam murdawai akwai ibn murdawai akwai murdawai sai ka bambanta tsakankanin su kuka sai ka takuda da kuma riwaya ta ibn abbas da riwaya ta anas dan malik wanda ta zo a cikin ad-durrul manthur في التفسير بالمأثور نا إمام السيوطي يا هدو مغنغنو ودن ده حدثي ده أقوال السلف سلف رحمهم الله تعالى أكم تفسير قوة آية غرغدون إيا ورس بزامو چه دوكا با كوبا هكا با da haka su ko wannan riwaya tana tabbatar da cewa za a mayar da su to kuma in haka ne tunda mun samu wani wani wuri wata riwaya ta zo bayan waccan din to da haka sai mu ce wato wannan zai iya inganta domin mi domin yana daga cikin abin da ake cewa mimma la majala lirra'yi fihi ra'ayi bai shiga cikin cewa wannan domin babu wanda ya zo kiyama ya yadda kiyama take balle a ce ijtihadi da yayi da jike na wannan riwaya za su danganta ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu kathir rahmatullahi alaihi ya kawo wannan riwaya a cikin tafsirin sa daga imam as-suddi amma waɗansu malaman tafsiri irin su imamu zajjaj da imamu zamakhshari suna ganin cewa a'a wannan wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ba wato ana nufin suna dauke da zanubansu ba wai dan an mayar da su jiki ba nauyin kayan yana akan su إمام الزمخشري يكتوى لأنه اعتيد حمل الأثقال على الظهور domin an saba da ɗaukar kaya ga bai ko ba haka ba mafi yawanci in kaya suna da nauyi ko ɗan da ko in buhu ya kai buhu bai iya ɗauka ga kai sai ya ce a azamai a azamai ga bai ko a yi hannun giwa kamar su ce hannun giwa an sa hannun giwa aiko wannan ya kama nan wannan ya kama nan a ɗauki kaya kama ulifal kasbu bil aidi kama yadda aka saba da ana wato cewa hannaye sun aikata ko ba haka ba ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كاغا قدمت أيديكم duk da yake ba hannuwan dan adam ba ko hannayensa kawai suke aikata aiki ba to sun tayi cewa akan majazili amma dai zance mafi inganci in mun duba mun kaga asa muna ganin suna nuna cewa waɗannan zunuban za a dura ma mutun su Allah shi mun tsari da wannan an gane ko wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim suna dauke da zunuban su akan bayan su ko bayukan su ko ba bayi ba irin wancan jam'i na bayi bai bai ban sani ba koya za a yin jam'in shi ala Allah ce ku saurara littambihi in ji malamai suka ce wato ma'ana dan jawo hankalin mutum ko faɗakar da shi sa'a ma yaziruna wato abinda za su ɗauka ya yi muni wato shi ne auzarahum kenan an gane albaksusu da zam abinda za su ɗauka na zunubi ya yi muni domin a ce zunubi shi ne abinda ɗan adam zai ɗauka ya yi muni ko ba haka nan ba ne musamman abinda wato mutane suke ɗaukar makansu wanda ba su amfana da shi a duniya ba balle masu amfana da shi a lahira an gane ko an tambayi umar ibn abdulaziz sai daga cikin shugabannin nan musulmai wata rana yana zaune sai ya tambaya ya ce shin wani mutum ne ya fi kowa zama dolo wawa an gane sakare dakwale takwali yana tambaya wani mutum ne waɗansu su ce mutumin da ya sayar da wato duniyarsa da lahirarsa waɗansu su ce kaza duk da kowa kawo wanda zai kawo Umar ibn Abdul Aziz yace a'a yace wanda fi kowa zama wawa a duniya shine wanda ya bata lahirarsa saboda duniyar wani wanda ya bata lahirarsa saboda duniyar wani ko ba haka nan bane to kaga wannan yafi kowa hasara an gane ko gashi nan muna ganin abubuwan da mutane suke aikatawa kana da gida ɗari na haram za ka tafi ka bar su dole sai ka bar mu su a gaje su kuma kai baka amfana da su ba mutum ya ɗauki maƙudan kuɗaɗe biliyoyin kuɗaɗe ya kai su bankuna na turai ya aje an bashi takardun iska shi ya mutu su kuma turawan su kwace kuɗin shi bai amfana ba ƴaƴansa ba su amfana ba kuma yahmiluna awzarahum ala zuhurihim za a tambaye su ranar tashin alkiyama Allah shi mu nutsari sai da cewa mal hayatud dunya wa mal hayatud dunya illa la'in wa lam وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الله سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا رأيو الدنيا بتكسن بابا كومي بچي إلا لعب فاتي واسا ko wargi an gane ko shine foru ko da yaren zabarbanci walahun kuma da shagalta abinda zai shagaltar da kai shine wannan rayuwar duniya an gane ko abdullahi gundu rahmatullahi alaihi a cikin diya'u ta'wil fi ma'ani tanzil yace fi sur'ati zawaliha ita duniya wajen gaugawar tafiyarta wato wa qillati ta'il minha da kuma rashin at-ta'il abinda ke da amfani domin at-ta'il abu ne mai tsawo abinda bai da amfani wato tana da karamcin amfani sai Allah ya sifanta ta da wannan al-la'ib waɗansu malamai suka ce daga al-lu'ab ne sune yawu ko miyau da suke zuba ga bakin yaro domin mutum yana wargi ko yana wasa lokacin da yake yaro fil gharib wato al-la'ib Abdullahi Gundu yace ma yudlabu bihi surur abinda yake jawo maka farin ciki an gane ko ko yake haddasa ma ko gadar maka walahun yace ma yudfa'u bihi al-ham abinda ake tunkuɗe bakin ciki da shi yace ai malishtighalu biha illa hadha wato wato shagaltuwa da duniya bai wuce ba illa hadha sai wannan fa hiya munhasiratun fi hatayn ar-radilatayn wato ita duniya an sha makance ta an katange ta an tsayar da ita akan waɗannan wato wato munanan ɗabi'o'i guda biyu shi wannan wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahu magana ce ta ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ba za mu mayar da ita daga cikin maganar su ko da waɗansu suna iya ihtimalin su ce ana iya su suka faɗi wannan an gane ko tunda sun ce in hiya illa hayatun ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin an gane illa la'ibun wa lahu in muka duba cikin malaman har da alqur'ani suke cewa a cikin alqur'ani duk in ka ji an kawo hayatud dunya da la'ibun da lahawun dukkansu a cikin alkur'ani ana garabatar da la'ibun akan lahawun sai cikin wurare guda biyu kawai shi lahawun ya gabaci mi ya gabaci la'ibun misali a cikin suratul a'raf shine wuri na farko alladhina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum alhayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wama kanu biayatina yajhadun sai cikin suratul ankabut وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون نن إيه الله يقباتد لهو أكل لعب duk abin da ya saura in dai ba kana cikin ragowar wuraren in ba kana cikin suratul ankabut da araf ba kawai in ka jiya kawai ka batar da laibu akan lahu ina fata an fahimce ni innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yutikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum gashi nan ganga wannan wannan gurin wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa lad-darul akhiratu khairul lil ladina taqul afala taqilun wa dharil ladina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahu wa gharratuhum al hayatud dunya wa dhakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wa la shafi' har yanzu ne a cikin suratul an'am al muhimmu dai duk inda kaji ba can ba can ba ba a araf ba an ka mutu ba kawai ka batar da la'ib akan lahu ka tafi zuwa sha'aninka an gane ko wannan yana taimaka ma mai harda alqur'ani ko a cikin suratul hadid i'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad to wannan da aka yi aka ce wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu shine an takaitar da rayuwar duniya akan waɗannan abubuwa guda biyu amma a wani wuri kuma sai aka ƙara waɗansu shine ake ce ma qasr mawsufin ala sifa an gane ko an ɗauki sifar lahau da la'ib duk da yake masdar ne asalinsu an ka danganta su zuwa ga rayuwar duniya a'a ba ana nufin su kadai bane wato ghaira haqiqi akwai qasr mawsufin ala sifa akwai qasr sifa ala mawsuf akwai haqiqi akwai kuma idafi a cikin ilimin balaga da kuma sauran ilimin muka na larabci amma ba ana nufin nan ta tsaya ba a'a ko dan su abubuwa waɗanda ba su ba dan ya ce i'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد kaga waɗannan abubuwa ne kenan nan ba an nuna bakin su bane a'a nan an kawo waɗansu sifofi waɗanda suka shahara a cikin ta an gane ko sannan Allah ya sifantar da rayuwar duniya a wurare daban-daban da waɗansu abubuwa inna ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون أشكن سورة يونس ko ba haka ba an sifanta ta a cikin suratul al-kahf wadrib lahum masal al-hayati ad-dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatu al-ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah an kamanta ta da abinda dai tsiro ne ya fito daga baya ya bushe iska yana wasa da shi bai da wani amfani to haka ne rayuwar take ga wanda bai yi aikin da zai amfanuwa da shi ba wato a nan duniya an gane ko shi yasa in ban manta ba a ƙasar America ne ina ganin ko Canada ko cikin kuma user da kanta America kenan sai suka gina wani gidan caca wanda sun yi tallarsa duk duniya babu gidan caca irin wannan ma'ana an yi talla yana da kaza yana da kaza yana da kaza sai bayan an ƙare ginin an yi talla sai Allah subhanahu wataala turo guguwa ta zo ta tafi da wannan gida lokaci guda lokaci guda to kaga wannan duk shine abin da ake yi duk za a yi gine-ginen da duk abin da za a tara karshe kuma ya zamanto babu shi kuma za a yi mutane hisabi Allah shi zai gadi waɗannan abubuwa inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un ayyukan da kafirai suke yi waɗanda kuma ba wato wasa bane su ma Allah ba zai Allah bai dauke su komai ba dalili kuma saboda ba a gina su akan imani ba wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasbiya kawai wasa ce suke yi rawa da fito da suke yi ko kuma shewa kamar yadda ake faɗa wannan ita ma ba ta da amfani ta koma da ibn kinan ta zan wasa tunda ibada ta koma kamar yadda ibada kiristoci a je a haɗu maza da mata ana rawa ana kiɗa ana kaza ana kaza Allah ɗin sa abin da ake yi ko ba haka ba to kaga addini ya koma kuma haɗuwa da mata da rawa da kaɗa ganga kuma duk haka aljanna ake nema wannan ya zan cewa cewa Allah shi muni tsari to dan haka in muka duba ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi yake cewa duniya wato la tumdah mutlaqan wa la tudhammu mutlaqa wato ita duniya ba abin zargi bace gaba daya ko kuma abin da za a wato abin nan yabe ta gaba daya lokaci guda a'a kamar dan adam ne yana dauke da wadansu sifofi na alkhairi yana dauke da wadansu sifofi na sharri duk da dan fashi wani lokaci za ka ga ya taimaka ma wani ko ba haka ba yan fashi suka tare wadansu mutane ina ganin a jihar Kebbi ne in ban manta ba sai suka wani mutum yana rike da alkur'ani a cikin aljihunsa an gane ko da suka zo za su yi fashi sai ya lura da cewa wancan malami sai ya ce a fiddo kowa amma ka a taɓa wannan bayan an karɓi duk abin da yake ga hannun mutane sai ce to aka maka Allahu ayyuna addu'a Allah shi kiyaye mallan ne ba a taɓa ba domin mi domin in kana taɓa mutane waɗanda tana yiwa kuɗin na haram ne an gane ko tana yiwa ka samu lokaci mai tsawo kuma ka samu damar tuba amma da zaran kana taɓa bayan Allah na gari an gane malamai nagari ko bayan Allah nagari don akwai wani bawan Allah ne nagari kuma ba malami bane akwai wani malami ne kuma ba bawan Allah ne nagari ba in dai bayan Allah nagari kace za ka fuskanta da shari to Allah zai kace da kai ke yasa mutumin da yake yin zina da karuwa bai kai mutumin da yake son yayi zina ba da mace da matar da take sawar hijabi kuma tana son ta kare mutuncinta domin wannan yana son ya bata nagari ne wannan kuma dama na da sace ne duk da yake duk zurubi ne amma wannan ya fi muni shi yasa ɗaya daga cikin khalifofin daular abbasiya ya ɗaure wani makaho da ake kira bashar bin bur saboda ya yi waɗansu baituttuka na horar da mutane zuwa ga zina sai ɗauki shakka shi gidan kaso ya maka kamar da suke cewa yake cewa cikin baituttukan shi la ya gurrannaka min muhajjabatin عسر النساء إلى مياسرة قول تدل به وإن غلظ كالمهر يركب بعدما جمح yace la ya gurran naka min muhajjabatin dan mace ta sa hijabi ta ce tana jin tsoro Allah kar ta baka tsoro ko ta ruke ka yace usrun nisa'i ila muyasaratin tsananin mata ai karshe zai koma zuwa ga sauki yace qaulan tadullu bi qaulan tadullu bihi ko qaulun wato magana ce tadullu bihi wadda take kokarin ta kange ka ta kore ka an gane wa in ghaluba ko da ta kausasa maka magana ta ce ma kaza ta zage ka ta ci mutuncinka yace yi hakuri kal muhri yurkabu ba'da ma jumiha yace kamar dan duku shine karamin doki baka samun dama hawan sa sai ka bar shi ya wahala yayi ta tuma yayi ta tuma in ya gaje ce kawai shikenan magana ta kare sarki yace a kai min wannan mutumin gidan kasu irin wadannan ya kamata su mutu gidan kasu ina fata an fahimce ni mutanen da suke kira zuwa ga alfasha Allah shi mu tsari da wannan an gane ko to dan haka dai a takaicen takaitawa wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu rayuwar duniya ba ta kasance ba sai wato wasa da abin nan da kuma shagala ba za a yabi duniya gaba ɗaya ɗari bisa ɗari ba ba za a kuma zage ta ba ɗari bisa ɗari domin mi domin ad-dunya mazra'atul akhira ita duniya gona ce wadda ake noman abin da za a girba a gidan aljanna ko a lahira in alkhairi in wuta hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imam Abu Hurairah rawaito shi imam Tirmidhi ya kawo shi da imam Ibn Majah da imam Al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya mal'una ita duniya Allah an ce ta an tsine mata mal'unun ma fiha kuma abin da ke cikin ta an tsine masa sai ce illa zikrallah sai ambaton Allah nan zikar Allah ba wai sai zikiri da baki ba duk abin da za ka yi na aiki ka suna ne da Ubangiji domin kafin ka yi sallah sai ka suna da Ubangiji kafin ka yi wani aiki na alkhairi sai ka suna da Ubangiji wa ma walahu da abin da ya biyo baya ko abin da ya yi kama an gane ko da ambaton Allah aw aliman ko ko mai neman sani aw abin da zai amfane shi duniya da lahira ko ilimi na addini ko ilimi na duniya wanda zai kai musulmi gaba aw muta'alliman ko ko mai neman sani kan yan boko su ce ai mun fitar da su tunda an ce alima aw muta'alliman a ana nufin wanda zai neman ilimin da zai kai musulmi gaba ko da na addini ne ko da ba ilimi ne na addini ba na duniya shi ma na addini ne don umur addini yayi umurni da aje a nemi ilimin da zai kai musulmi gaba to shi yasa kaga illa istisna ne yana nuna cewa ba za a dauki cewa duniya ba ta ba duk yadda kake jin malamai da udaba usura ka baitu tukka na zargin duniya sun kalli wancan fage ne wanda bai da kyau an gane ko haka duk wanda za a yi ma hukunci haka za a yi masa mata ba za a zarge su ba kamar yadda wasu idan an ce mata ba su da kaza ba su da kaza ai cikin su akwai nagari akwai shugabanni akwai masu daraja ko ba kamar in mun ce shugabanni ba na jagorancin duniya ba mata irin waɗanda suka yi abin a zo a gani irin mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an gane irin su Maryam waɗannan matan muke nufi ba wai jagorancin siyasa ba kawai ya amfani da wannan kalma ya ce ai an ce jagorori ko abin da ya kama da haka ina fata an fahimce ni to dan haka da in ka ji waɗannan baituka sai ka tsaya ka kalle su za ka ga wani sha'ir yana cewa imamu shafi'i ya siffanta duniya ko ya yi bayani ka duniya a cikin su abiya imamu nawayi ya kawo su a cikin wato littafin sa riyadu salihin yake cewa inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لذة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا يتي إن لله إبادا فطنا Allah yana da bayi masu kaifin hankali alfatin shine azzaki mutum mai kaifin hankali mai basira mai hangen nesa qallaqu dunya so saki duniya tunda an ce an saki mace ai ta tafi to shi ma ya saki duniyar wa khaful fitana sun ji tsoron fitintinu nazaru fiha sun kalle ta ita duniyar falamma alimu lokacin da sun ku fahimci cewa annaha laysat li hayyin watana ba gari bane wanda za a zama tasha ce ana jiran mota wanda za a tafi motocin ta guda bakwai da ake tafiya litinin talata laraba alhamis jumu'a asabar lahadi bus bus ne ko bis bis ko kar kar ne na zuwa ranar tashin alkiyama ko ka tafi cikin ta safe ko ta dare wallahi sai ka tafi ba mu san reservation kin da an kai maka ba an tiran ma take magana ta kari to kaga wannan zaka ga wato sifantar da duniya ne kamar irin abiyat na abul atahiya yake cewa arad dunya liman hiya fi yadayhi azaban kullama kathurat ladayhi tuhinu al mukramin laha bi sigharin wa tukrimu kull man hanat alayhi idha istaghnaita an shay'in fad'ahu wa khudh ma anta muhtajun ilayhi yace arad duniya nagal al'amarin duniya liman hiya fi yadayhi ga wanda ta cikin cikin hannayensa azaban azaba ce kullama kasurat ladayhi duk lokacin duniya ta yi ma yawa kana tunanin zaka huta wallahi ba zaka huta a duniya ba tashi hankali ne duk na'urar da za a yi a duniya wallahi sai ta ƙara tashi hankali yanzu salulen nan ba an ce sauki take kawo ba yanzu sai a kira ka a kira biyu uku hudu suka ja ce kai in ban kashe ta ba zan huta ba duk abin da kuma zaka yi duniya wallahi sai ka gaji da ka kwanta awa 24 zaka gaji in ka yi tafiya awa 10 zaka gaji in ka shiga motar da tafi kowace mota girma da daɗi da comfort da leaks da wane ne duk dai zaka gaji bai yiwuwa ba a zo duniya ba don a huta laqad khalaqna al-insana fi kabad yasa tunanin sauki da hutu shi na can wato aljanna in kana neman hutu amma in dai nan duka kake hutu wallahi ba zaka sami shi ba sai dai ka samu hutu nisbi yake cewa tuhinul mukramina laha bi sigharin matsalar duniya tana walakantar da al mukramina waɗanda adda daukaka cikin ta bi sigharin da waɗanda a ƙasa yau shugaban ƙasa sai ya dawo ba shine shugaban ƙasa ba minista ba shine minista ba musamman irin lokacin mu na siyasa mutum ya rashin gaskiya kana director sai ka kore shi daga aiki ko ba haka ba sai a dauke shi a bashi matsayin da finaka ko a mayar da kai kai ne secretariat na shi shi ko a dauke shi a bashi director to in gaskiyar taka wa tukrimu kullu man hanat alayhi duniya tana iya girmama ta sa gabanka wanda duk ta wulakanta zuwa gare ka kana shugaban kasa ai ba jin mulki sai aka kai gidan kasu yanzu ba wai kana da izinin da zaka ba da izini da sojojin kasa da jami'an tsaron kasa da kowa su tafi su yi abin da kake so yanzu ko ga ka kai kanka baka da incin kanka kana cikin gidan kasu Allah shi muna mai kyau an gane ko wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun sannan kuma akwai qira'a wato wadda wala darul akhirati khairul lil ladina yattaqun in an ce wala darul akhiratu an yi ta'kidi ne lalle tabbas rayuwa addaru gida al akhiratu ta karshe ita ce wato abin nan ranar tashi alkiyama ko aljanna an gane ko khairul lil ladina yattaqun ita ce mafi alkhairi ga waɗanda suke jin tsoron Allah subhanahu wataala akwai qira'atu ibnu amir wala darul akhirati sai da manto an yi idafa ce wato na mausufu zuwa ga sifarsa wato nan shi ad-darul akhirati aka ce wala darul akhirati kama yadda kuma yake a cikin suratul yusuf wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw afala taqilun to malaman tafsiri sai suka ce me yasa an ka gabatar da lahu akan la'ib wani wuri kuma wani wuri an ka gabatar da la'ib akan lahu domin al-iqbalu ala al-batil la'ib mutun ya fuskanci ƙarya ko abin da yake bai da wani amfani wato wasa ne al-i'radu anil haqqi lahwun wanda ya kau da kai da gaskiya kuma ya shagalta ko ba haka nan bane sai sun kace al-istighraqu fil lahwi shine wato mutun ya zamanto abin da ke shagaltar da kai gaba daya shine shagala domin in mutun ya shagala in bai farga ba sai ya ji ya fada cikin kabari amma shi wasa shina da dan lokacin shi shine bambancin su sannan kuma daga cikin abin da ke bambanta su wasa ana yin ta ne mafi yawanci lokacin yarinta amma Allahu bayan an samu hankali an balaga an gane ko sannan kuma waɗansu malamai suka ce a'a wani lokaci Allah subhanahu wata'ala ya kalli wanda ya fi samun lokaci mai yawa lokacin yarinta bai da yawa amma lokacin shagala ya fi yawa domin mutum da ya balaga shikenan ya kai ya rabu da lokacin wasa an fahimce ni kana yaro ma tun da ka fara girma ka ka wuce shekara bakwai takwas goma ka fara samun hankalinka za ka bar wasa sai suka ce to kan an kalli mafi yawa ko ɗan kaɗan wani lokaci a fara da mafi yawa wani lokaci a fara da mafi kaɗan banda waɗanda suke mutuwa tun suna yara ba za mu sa su cikin wannan eh ka'ida ba an gane ko ko ko mutumin da ya balaga bai jima da balaga bai mutu ba za mu sa amma mafi yawancin mutane sun fi samun lokaci mai yawa sanda daga lokacin yarinta har zuwa tsufa zaka iske mutum shi na cikin lokacin lahau yana shagala yana son ya samu wannan yana son ya samu wannan to ba mu san inda za a ba an gane ko waɗansu malamai suka ce to inda aka gabatar da la'ibu akan lahau saboda ana magana ne kan kafirai an gane ko wani ma wannan magana tana da wato rauni domin mi domin wani lokacin ana magana ne kan kafirai an gabatar da la'ibu kuma wani lokacin an ka gabatar da lahu akan la'ibu tunda an ce fal yau alladhina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum alhayatud dunya fal yawma nansahum kan kafirai ake magana nan ma wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu ana magana ne kan kafirai da sun ce wa qalu in hi illa hayatud dunya to kaga wannan ka'idar ba ta da wato karfi sosai kamar yadda malamai suka faɗa amma waɗansu malamai suka cewa a'a nan da an ka ce wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wato an gabatar da al'abadu fal'abad an gane ko lokacin wasa shine farko a rayuwa lokacin shagalta shine na gaba to sai Allah ya- ya kawo la'ibun ya fara da shida wanda shine ya dace da duniya tunda shine na farko lahira ita ce ta biyu na farko a hada shi da na farko na biyu a hada shi da na biyu ina fatan kun fahimta da kyau dan na san abin yana a, a, ɗaukar wani lokaci mutum ba zai fahimci irin waɗannan dalilin ba an gane ko domin ita duniya malamai suka ce tad'un nafsa tana kiran rai ilal iqbali alaiha bil kulliyah kawai ka shagalta da ita kana nan kana ta kaza kana nan kana ta kaza walad darul akhiratu ibnu amir ya karanta walad darul akhirati sannan kuma a cikin suratul yusuf saura sun karanta walad darul akhirati ba shi kadai karanta ba an gane ko خير الذين اتقوا خير للذين يتقون نن كما خير للذين آه، واتو اتقوا cikin suratu wato yusuf خير للذين يتقون ita ce mai alkhairi an gane ko koko ita ce mafi alkhairi domin mu'minne suna samun alkhairi a nan duniya sannan kuma suna samun alkhairi a ranar tashin alkiyama an gane ko yattaquna suke jin tsoron Allah yau da gobe ba su tsaya ba an gane afala taqilun shin ba za ku yi hankali ba an gane imam abu jafar ya karanta wato afala ya qilun sun ba za su hankalta ba in mun ce ya qilun su kafirai ko ko su mu'minai in babu sunan lokacin da ake magana da su afala taqilun ba za ku yi hankali ba ba za ku hankalta ba ba za ku yi ruwa ba an gane ko kine ana magana ne da mu'minai kai tsaye ko ko ana magana din da kafirai sun ce ya qiluna wato mu'minai taqiluna kafirai wasu sun ce a'a dukkan shi na iya dauka in suna nan ana magana ne da su sai dai ya zamanto in mu'minai ne anka ce afala taqiluna ana son a faɗa faɗakar da su ne in kafirai ne ana son a jawo hankalinsu an gane ko ko ko in mu'minai ne ana son a kwadaitar da su in kafirai ne ana tsoron ana son a tsoratar da su shi yasa Allah ce walad darul akhiratu khairul lil ladina taqun wadansu kuma malaman tafsiri suka ce dalil wato me yasa nan an ka ce walad darul akhiratu a cikin suratul yusuf aka ka lamun aka ce walad darul akhirati sannan kuma a cikin suratul yusuf aka ce wala darul akhirati sannan kuma a cikin suratul nahl aka ce wala darul akhiratu wala darul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin amma an- a cikin suratul a'raf sai an ka ce wa darul akhiratu khairul lil ladina taqul ba kawo lamun ba kun ga nan cikin suratul an'am an kawo al alif wal lam kuma an kawo lamul ibtida wala darul akhirati a cikin wato suratul yusuf sai aka ce wala darul akhirati duk da yake an yi idafa amma an kawo lamun a cikin suratul nahl aka ce wala darul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin amma a cikin suratul araf sai ba kawo lamun ba malaman tafsiri suka ce to me dalili yana da kyau a bincika a gani in akwai suka ce wallahu a'lam shine cewa a cikin suratul an'am ana magana ne kan ranar tashin alkiyama domin nan kaji an faɗi kada khasiran ladina kazzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhum sa'atu sa'atu qiyama shi yasa an ka kawo labu wato wato ta'kid a cikin suratu yusuf ana magana ne kan kiyama an ka sabko don an ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillahi aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun sannan aka zo qul hadhihi sabili aka kai can wancan guri an gane wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw afala taqilun a cikin suratul nahl kuma ma nan ma ana bayani ne kan kiyama an gane da an kace wala darul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin domin ana magana ne kan ranar tashin alkiyama thumma yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum tushaqquna fihim qala alladhina utul ilma innal khizya al yawma was su'a 'ala al kafirin alladhina tatawaffahum al malaikatu zalimi anfusihim fa alqaw salama ma kunna na'malu min su bala inna allaha alimun bima kuntum ta'malun fadkhulu abwaab jahannama khalidina fiha fala bi'sa maswa al mutakabbirin wa qila lil ladina taqaw madha anzala rabbukum قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين أما تكن سورة الأعراف سيسوكة أنا مغانا ليكن دنيا شسب أكاو تأكيدي با دعنت فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه سأنكت والدار الآخرة خير للذين يتقون an yi magana ne kan duniya ba an yi magana ne kan lahira ba shi yasa lahira tana buƙatar ta akidi wancan kuma na duniya bai buƙatar ta akidi irin wannan wallahu subhanahu wata'ala a'lam wala darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun ranar tashi alkiyama ce mafi alkhairi daga wasa in muka dubi yadda ake kashe kuɗaɗe yanzu game da duniya na wasa makudan miliyoyi biliyoyi dan wasa an kashe da makudan miliyoyi an yi hasarar dukiyoyi masu yawa wai har nake jin a gidan rediyon faransa suke cewa wai waɗanda suke kallon final ko final ta ƙarshe su ne wajen mutum miliyon ɗari takwas a duniya aka kesa su ne kallon wannan wasa kiyasin da aka yi kenan kaga mutane duk sun shiga cikin wasa an gane ko manya da ƙanana kowa yana kallon wasa har da malamai su a zuwa a buga da su malin ya zo ana kallon kwallo ana cewa malin yana tare da Real Madrid ko Real Madrid ko ana tare da Barcelona malamai suna da tasu team ko ko equipe wanda suke so masu kuɗi suna da wane ne shi na da har wani daga cikin abin nan masu bada misalai ke cewa da ba dan da ake yin kwallo a duniya ba yace da mata da miji ba su samu damar da za su yin kuwa a cikin gida ba yayin su na kallo uwa tana Real Madrid uba yana Barcelona in Barcelona ta sa shi wanda a tare da Barcelona zai zai kuwa gaban yaya kadiba ka gani wai a ce maka family ana zaune ana yi ko fami ana kallon balo ana kuwa miji da mata ta ruwa sun kare da mu ce ka duk abin da ka ji an ce musulmi yayi fice a cikin sa ko ayan Afirka sun fice a cikin sa to abu biyu ne sha'ani na waƙe-waƙe sha'ani na wasa manya-manyan 'yan kwallo na duniya 'yan Afirka ne zaka samu ko ba haka ba wanda sun ka shahara sai America babbaku su ne sun ka shahara da kwallo basketball da kuma dambe da abin da ya kama da haka sai mi sai kuma wake wake in ka ji babban wani mawaki a America wani iri ne baki saboda shine an ce abin da mun ka gada kenan ana buga turu ana wasa shikenan ganga magana ta kare Allah ibu wallahu babu da wani aiki amma fitaccen wanda ya san yadda ake kira makamin nukiliya fari ne wanda ya san yadda ake tafiyar da tattalin arziki fari ne wanda ya san yadda ake kira motoci fari ne wanda ya san yadda ake kira gidan jiragen sama fari ne to mu muka yi a yi rawa shi ke an kare a je a yi hayaniya in an kare mutum ya bar sana'arsa da wato aikinsa ya je ya kallon kwallo kana darakta na aiki can manyan manyan ma'ilimta a turai ba yadda za a yi profesa ya zo na jami'a ya tsaya kallon kwallo an yi kwallo ne saboda lalatattun turai kar su je su yi banna sai a samu musu abin da za su kuwa sai a dauke hankalin su masu aiki suna suna aiki mu ko tun da sama har ƙasa kuma a dawo ana kallon kwallon kaga sun ƙara yin gaba mu ko mun ƙara yin mun ƙara ci baya Allah shi muna tsari subhanallah waɗannan abubuwa suna da ban mamaki afala taqilun shin ko ba za ku hankalta ba wallahi musulmi ku tashi daga bacci ma'arar mu Allah ya ce
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون
Allah subhanahu wa ta'ala ce, Qad na'alam, hakika mun san innahu yadda al'amari yake sha'ani, la ya zunu kallabi ya kulun abinda suke faɗa yana bakanta maka da rai yana kuntata maka. Wato, malaman luka suke cewa qad tana zakkuwa litta'kidil jumla alfi'liya kama ta'ti illa litta'kidil jumla alismiya wato in an ce ana son jumla ta fara da fi'ili a karfafa ta sai a zo da qad fi'ili madi ko kuma fi'ili mudari'i amma kuma in ana son ai ta'kidin jumla ismiya sai a zo da inna inna allaha ghafurur rahim to amma sai suka ce qad ma'a fi'lil mudari an gane ko tufidu taqlid an gane ko ma'ana kad in ta zo tare da fi'ili mudari'i tana nufin at-taqlil wa shak in ce qad yakunu tana yiwa ya kasance ai ba tabbas bane ko ba haka ba amma in ce qad kana shikenan ya tabbata qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata wasu malamai suka ce a'a shi fi'ili madi dama ya riga ya kasance kenan babu zancen kada ta kara mishi karfi wasu suka ce a'a tana iya kara masa karfi saboda mai son bada labari yana son ya tabbatar da cewa abin ya faru to amma a babi na aqida an gane ko dole ba mu cewa qad na alamu tana yiwa Allah ya sani ko bai sani ba don wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya san komai har abinda bai yiwa Allah ya san yadda zai kasance da ya kasance walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibuna ko ba haka ba da an mayar da su law kharaju fikum ma zadukum illa qabala munafiqan bu su fita ba amma da sun fita da Allah ya san ba za su amfani komai ba karan karmani ne an gane dan haka dai wato qad ma fi'il mudari ba in amsa ta cikin haƙƙin Allah ba a cewa Allah ya sani qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqin minkum wal qa'ilin li ikhwanihim halumma ilayna qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza ba a cewa tana yi wa Allah sani tabbas tabbas Allah ya sani shi yasa isnadin fi'ili zuwa ga Allah mawdu'i ne na aqida kuma kana aimar da shi mawdu'i na lugha kai bincike kan shi sabanin danganta fi'ili zuwa ga Allah da kuma zuwa waje an gane wannan ko ko kuma kaga ya zo mun yi haka dan mu sani to kaga Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'alayhi lina'lama ba dan mu sani bane a'a tabbas ya sani amma zai bayyana shi yasa suke fassara shi da az-zuhur an gane ko fala ya'lamanna Allahu alladhina sarqu la ya'lamanna al-kadhibin da sannu Allah da sani a'a tabbas ya sani zai bayyana mu dole fi'ili in za a danganta shi zuwa ga Allah sai kai hattara qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun wani ɗalibi ma zai iya bincike na jami'a akan wannan ko bincike na fitar jami'a ko majistar dan ya gane bambanta wato fi'ili zuwa ga Allah domin abu ne mai kyau ka san bambanci la yahzunuka alladhi yaqulun ko la yuhzinuka alladhi yaqulun wato imamu nafi rahimahullahu ta'ala in kun ka dauki wato alqur'ani wanda aka rubuta da riwaya ta warsh za ku ga dhamma a akwai an gane ko a cikin alqur'ani gaba ɗaya inda wannan yazo zaka ga ya wato yana masa dhamma la yuhzinuka alladhi yaqulun da la yahzunuka alladhi yaqulun dukkan shi hazanahu da ahzanahu duka ma'anar su daya an gane ko sannan kuma wancan hazana ثلاثي ne ahzana sannan kuma ruba'i ne shi yasa yazo da dhamma to duk ma'anar su daya hazanahu wa ahzanahu duk da yake wadansu sun yi kokarin su kawo akwai bambanci tsakankanin su la yuhzinuka alladhi yaqulun ko la yahzunuka alladhi yaqulun yana bakanta maka rai an gane ko abin nan da suke faɗa illa malaman qira'at suka ce imamu abi ja'far shi yana karantawa ne la yahzunuka tare da jamhur sai a cikin suratul anbiya fakat yake karantawa la yuhzinuhumul faza'ul akbar nan yana karantawa da damba sauran kuma yana karantawa ne da fatha shi ko imamu nafi a a cikin anbiya yana karanta da fatha amma sauran wuraren yana karantawa da damba ka'ida ce ta ilmul qira'at alladhi yaquluna abinda suke faɗa yana bakanta maka rai mine ne yake faɗa sai ya kawo shi da ismul mausul shi ko ismul mausul in ya zo akan bai zo akan hukunci ba in ya zo akan hukunci ya shafi kowa da kowa in ya zo akan labari da kissa ta akwai wanda ake nufi da shi ko waɗanda ake nufi da shi to ana allazi yaqulun mi suke faɗa abinda suke faɗa na farko game da ubangiji domin duk lokacin da za su yi suka zuwa ga Allah ai zai ji bakin cikin shi manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ko domin waɗansu suna fassara cewa la yahzunuka alladhi yaqulun yana bakanta maka rai abinda suke faɗa akan ka suna cewa wato kai mawaki ne ko kai boka ne ko ba haka ba wai quluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun suna cewa ya zo ne kwana ɗaya ya rarraba mutane amma muna jiran ya mutu a huta da shi am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun ko ba haka ba suna cewa inna hadha la sahirun mubin wannan sihiri ne mai sihiri ne to dai abin da yake faɗa suke faɗa ga Allah subhanahu wataala su ce babu Allah ko su ce babu kiyama ko su ce kaza ko su ce kaza wa idza qila lahum madha anzala rabbukum qalu asatirul awwalin kaje an ce ni Allah sako ce asatirul awwalin ko ko wa idza qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi adabin alim kaga wannan yana bakanta ba manzo da rai kuma yana da alaka ne da Allah ko abin da suke faɗa akan sa shi manzon sallallahu alaihi wasallam ko akan iyalan gidansa kamar yadda suke musu sharri su ce kaza ko su ce shi manzon yayi kaza yayi sata wa ma kana nabiyyin an yaghul ko an yughal ko kuma abin da suke faɗa bisa ga musulunci su ce addinin musulunci ba addini ne na gaskiya ba ko ba haka ba suna suka zuwa ga addinin musulunci shi yasa Allah ce fa in tabu wa aqamu salata wa tu wa atu zakata fa ikhwanukum fid dini wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun wa innaka tu aymanahum min ba'di ahlihim wa ta'anu fi dinikum kaga suna suka zuwa ga addini in koyi sun yi suka zuwa ga addini wannan zai bata ma manzo sallallahu alaihi wa sallama da rai sai zaman to dai a kace ko su yi suka zuwa ga sahabban magoya bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suna cewa a haula imanna Allahu alaihim min bainina ko ba haka ba lokacin da aya ta sabka cewa Allah zai bada mulkin Farisa da Roma ga musulmai an gane ko in sahabbai suka wuce suka shuɗe cikin garin Makka sai a ce haula mulukul ard ga shugabannin da duniya nan sun wuce wai saboda ana ganin wai ba su da abin ga Allah ce qul illahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir dan haka dai in mun kace alladhi yaqulun abinda suke fada yana bakanta ma manzo sallallahu alaihi wasallam da rai wadan suna dauka cewa abinda suke fada a kansa a'a ko abinda suke fada a kansa ko kuma abinda suke fada su danganta shi zuwa ga ubangiji wanda ke ba gaskiya ba karece karecen da suke yi da soke soke ko abinda za su danganta zuwa ga musulunci ko abinda za su danganta danganta zuwa ga iyalansa ko abinda za su danganta zuwa ga magoya bayansa duk wannan yana bakanta ma manzo sallallahu alaihi wasallama da rai sannan kuma malaman tafsiri suka ce a'a ba wai abinda suke faɗa ba dan yake bata mishi dare hatta da abinda suke aikatawa na ana magana ne kan abinda suke faɗa hatta da abinda suke aikatawa yana bata ma manzo da rai domin doge wasu akan kafirci yana bata ma manzo da rai ko ba haka ba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim abinda yake ba musulmi wahala yana daga cikin abin da ke ba musulmi wahala yaƙi yaƙi yana daga cikin abin da ke ba musulmi wahala a yi fito na fito da su da kafirai ko ba ta hanyar yaƙi ba yana daga cikin abin da ke ba su wahala yadda za su su kare kansu ga kafirai ko ba haka nan bane sannan kuma dogewar kafirai akan kafirci yana ba shi yana ba ta mishi dare fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat inna allaha alimun bima yasna'un dan haka ne da abinda suke aikatawa da abinda suke abin nan faɗa duka yana ɓata mu manzo sallallahu alaihi wasallama da rai fa innahum la yukadhibunak to haƙiƙa su ba ƙaryata ka ba suke yi ko kuma fa innahum la yukdhibunaka qira'a ne guda biyu muna da qira'o'i guda biyu anan akwai qira'a fa innahum la yukadhibunak ko kuma fa innahum la yukadhibunaka in mun ce fa innahum la yukadhibunaka malamai wadan suka ce da wato la yukadhibunaka yukadhibunaka ruba'i ne akzaba yukdhibu ikzaban yukadhibunaka shi ma ruba'i ne kazzaba yukadhibu takziban in an ce akzabahu da kazzabahu wasu malamai suka ce duka ma'anar su daya amma zance mafi inganci akwai bambanci tsakankanin su malamai suke cewa wato imamu nafi da al-imamu al-kisa'i sun karanta la yukdhibunaka akzabahu sai suka ce in an ce akzabahu wajadahu kadiban an gane ko kamar ahmadahu wajadahu mahmudan ma'ana ba su same ka makaryaci ba walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun sai dai azzalumai suna yaki ne ko suna musun ayoyin Allah subhanahu wataala kamar da Allah faɗi kuma babu mai musun ayoyinsa sai kafirai sai azzalumai wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun a cikin suratul ankabut an gane ko amma in suka ce fa innahum la yukazzibuna ba suna danganta ka bane zuwa ga ƙarya shine wato nasabahu ila al-kadhibi walakin zalimin bi ayatin lahi yajhadun sai dai azzalumai suna wato abin nan musun ayoyin Allah subhanahu wataala ne domin mi domin gaskiyarsa ta bayyana shi manzon sallallahu alaihi wasallam gaskiyarsa ta bayyana sun ce kaza kuma alqur'ani an ce a in kun ce ba gaskiya bane falyatu bi hadithin misli in kanu sadiqin قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا مثل هذا القران لا ياتون بمثله an ka sauka an ka ce fa'atu bi ashri suwarin mislihi muftarayat aka zo aka ce su kawo sura guda antum fusaha kuna da fasaha kuna da ma'ilimta bai dace a ce mutumin da bai yi karatu ba an gane ko ya kawo abin da ma'ilimta ba za su iya kawo shi ba shi yasa mai burda yake cewa kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati wat ta'dib fil yutmi kafaka ya ishe ka alama da aya fil ummi ga mutumin da bai taba karatu bai rubutu ba mu'jizatan yazo da mu'jizar da waɗansu masu ilimi ba za su iya kawo ta ba fil jahiliyyati cikin lokacin jahiliya wat ta'dib fil yutmi kuma ya samu tarbiyyar da zai tarbiyyantar da duniya gaba ɗaya kuma a ce ya tashi a matsayin maraya kaga wannan mu'jiza ce da take nuna manzo sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne amma sun kiya walakin adh-dhalimin bi ayati Allah yajhadun sai sun yi musu ayoyin Allah ko da sun san gaskiya ne kamar da mutanen Fir'auna suka karyata Allah ce wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa ulwa fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin an fara nuna mini lokaci ya matso ya matso ya matso dan haka kuma ba za mu iya ƙetare lokacin ba za mu yi haƙuri sai insha Allah ta'ala sati mai zuwa Allah subhanahu ta'ala ya bamu iko za mu zo mu ci gaba da darasi insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna dukkan ƴan uwa suke neman addu'a gare mu na musa wato fatan alkhairi wato duk abinda suke roƙo ga ubangiji wanda yake alkhairi Allah ya tabbatar kuma ya ƙara saman sa wanda yake na sharri Allah ya musanya muna da alkhairi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin